فذكرى لصدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة daren laraba ashirin ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun ta darasi na ɗari biyu da biyu za mu tashi darasi na ɗari biyu da uku hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu a cikin kitabun liba shafi na ɗari uku da talatin da hudu a wannan littafi mai albarka na allulu wal marjan fi man tafaqa alaihi shaytan za mu tashi babi na goma babu lubsin nabi sallallahu alaihi wa sallam khataman min wari babin da yake da wani a kan cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kan da yake ta zobe na azurfa nafsuhu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rubuta muhammadun rasulullah wa nabika khulafa khulafa lahu min ba'di sannan bayan ya bar duniya sai na bakar ya daura ya wato ya saka shi ko kuma alkula ba wa rajili suka tashi bayan annabi ya bar duniya shi wannan goba mare yake a hadisi na farko an ji na Umar radiyallahu anhu ba ka an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yake Isya kaza Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qasama min warithi annabi ya rike zobe na azurfa wa kana fi yadihi kuma wannan zoben yana hannun annabi alaihi salatu wassalam ya kasance a hannunsa thumma kana ba'du fi yadi abi bakr bayan annabi ya bar duniya sai zoben ya koma hannun sayyidina abubakar thumma kana ba'du kaga shi yake nuna wa ba na gadi wani inda na gadi ne wala a ci da wanda ne ya shiga ba yawwa shine kafin da ya wuce na biyu wani yana zagin wani daura ku rika jin da wani Isma'ila Sanni yana zagin Abubakar sai yana zagin na Aisha akan cewa akan me yasa za ka ba da kai a gurin magada a gunni wai sai Abubakar da ruwan Umar kalmar da yake faɗa waɗannan kuma san a gurin me yasa yayin da faɗar kalmomi na rashin mutunci cewa zan ne da ai ba gurin kai kun ce ba a gari ni ka ga ga kai kalmomi na rashin kunya ita ba ta amina Allah idan da aka ce shi a sun magana da hadisi da Umar dan sai na ga kallon duniya ke fara ni da wakanni sai duba ya koma hannun da ya damu ba sun magana ba da shi ya Usman bayan nan sai na Umar ya bar duniya zuwa yana gurin sa sai ya fara hannun da ya Usman a kan abadu shi ne ariya to a daga nan ne wata dan ya zabi Jobal zai bada a wata rijiya da ake kan da Jiro Ari wata rijiya ce a Madina Jiro bin Madina nafsuhu a cikin goma an rubuta Muhammadun Rasulullah ba a jira haka ba Muhammad a ta alayin farko rauka wato Rasul alayin da shi Allahu alayin da aka aka jira Muhammadun Rasulullah aka rubuta ne ya yi Yawan hadisin kamar da muka bi da haka mana da yake ma ya fadi min al-hadith abin da babu kowa ta cikin wannan hadisin jawabi nafsi da qatil ya halatta a rubutu a cikin gobe wa jawabi nafsi isman lahi ta'ala alayhi babu da yi an rubuta sunan Allah a kai amma ba a gaba aiki sai a cire ta'ziman li ja'alillahi ta'ala kana nabi jawazi lubtil khatib bi khatama bi jikwatil rijal ya laka madaka quluban azaba kana nauku istiwa wa rijali wa nisa fi lubtil khatama bi jikwa dole wa rijal idan aka ce maka da yobe da azurfa ka namiji waje ta a wajen azurfa duk ne wajen gwanda ya ga teban da maza amma azurfa ko waje ta hadisi na gaba na Anas bin Rabi Allahu anhu kana kana annabi sallallahu alaihi wa sallam kan sama Anas kan mali yace Allah alaihi salatu wasalam ya hada zuban sa kani yace inna inna inna inna idan da kadna ko idan inna ne in nafsa hadna khataman mu mulki zobe wa nakasha wa nakashna fi nafsin wa mun yi rubutu a cikin sa wala ya kus alayhi ahad saboda haka kada wani aka yi ga na ku wala ya kusanna yan kusanna na ku to ni na na ga na kusanna na ku tauhidi a kai kawai an gane ko wajen halin an yi hali mai ƙarfi an yi hali mai ƙarfi to sai ce fala yanqus ko fala yanqusanna alayhi ahad kada wani ya zo ya rubuta wani abu an bayyana da jogu kamar misali kage na ga Muhammadun Rasulullah ai mutumin yanzu ne ya rubuta ya ya rawa da ga ya ga sallallahu alaihi wasallam misali to shi da abin da shi da annabi ya hana shi kan wanda ya zo ta wanda kamar sallallahu alaihi wasallam din da wasu kin ka ce rubuta wa kamar ba haka misali ban ba irin misalan da muka yi a a karatun amalin yanzu wanda ya dace cewa duk annabi ba man yubi'u rasul fa qad ala Allah duk annabi alaihi salatu wassalam shi ne tsayawa abin da yake shi ne biyayya ga annabi ba wai ina nake cewa na wani abu cewa lalle ai shi jawabu ne ya yake yaka to yi da ba kai da rike yana tunanin mutanen mu kenan misali zan bayar da Allah ya rike ni ko Qur'ani gura da yawa suratul muhammad cewa yi wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah aga na ga Allah ya fada ko muhammadur rasulullah kaga Allah ya annabi ne to tun da kake fara ma sallallahu alaihi wasallam ba to ba ba ka dauko Qur'ani yanzu kana rubutawa sai dai an fada ya fada amma kar ka rubuta ko yanzu kawai wajen wama muhammadu wama muhammadu shi ma yake ce sallallahu alaihi wasallam sai ka ci gaba illa rasulun kari kalatu ne kawai ne ya haka dai ne yake da hadisi ibrahimiyya a salati ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فاروك da karambani wani zai bar sallallahu alaihi wasallam kuma amma kuma baya bin baya juriya da dokokin annabi ta'atil ilaha wa anta tad'u hubbahu to sai ake ta'atil nabiyya wa anta tad'u hubbahu hada da amri bil qiyasi bari'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'an ajiwa da yake san mazoyi to juriya yake ba ka'ida kenan idan mutum yanzu a ga matasa nan idan kana da budurwa tana son ka da gaske in ka ce kar ka fara bin layin nan ba za kuma zuwa sai ka canja hanya to kai annabi ya ce kar ka kuma bin nan kuma ka ji kuma ka ce sai yayi wajen yin soyayyar sa na kuma yara ke sana kuma yara ke daga nesa in ya zo sai a gudu ba kuma na kuma zolo ne wa fara zuwa kowa sai gida sana kuma yara ke saboda haka mu fahimta da kyau ba tunanin ka ne zai gaya ba ya ake sa annabi ba annabi ne zai gaya ba ga yadda za ka so da yake za ta yi jini da annahu huwa ahmadul hamidi shine kaida an gane ko na ai shine misali ba ya so idan fito da abubuwa karar ne ko mutane ke bayarwa misalin da dai qur'ani ba na ke yi qur'ani ba saboda haka abin da yake daidai wa yaku ba inda amrihi wa nahyi duk inda kaga ka san dai annabi ya ja ka bai dalla kuma ya karanta wannan ayoyin to sai ka ji ka ji ba ka ji ne ya kan da su ne suka ci sabai da su ruwa annabi ya wasu ne su na biya da ya biya ne ka ji ai suka ce a bayan shine kawai abin da Imam Malik yake cewa a kawo abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara mutanen farko da na biyu shi zai gyara mu ba ya suka yi addini ya suka yi koyi da annabin to wannan shine ma ma'auni a ba da aure yadda tunanin da yake ba ba shine kawai to ga an hana kada wanda ya zo ya ƙara wani abu a ni ma haka da ke aiki ba ta ba ba ba ke kai eh annaka ji aiki ne rubutu ba gidan bari ki ba a cikin islamiyya da cewa hizbul bulal sabi ko haka yaro karami sai ce um wato ita wato kan na aiki bil hajji kamar rubutu ne akan dutse wa haizu rajul ba'da ma yakura alkitabu ala al-bayt ina yawan da kake kai ni ma ga nake wa gaji bane ya lamba mu annabaki ya zo da haka fala yan kutanna fala yan kut sai rubuta komai a kai yadda ka gani da haka to gaba ki kai yake ba inni la ala bari ka rubi tsari ina hango hakkan gobe a cikin sarkan annaba ne ya zo sala za mu zo ji na annabi ke za zo ji kamar ne ke da mutum ko ne eh wani kan karamin na farko to anan gobe yana wannan dan yakan na farko ai kamar yake ina hango hakkin gobe a wannan dan yakan za mu zo ji da za mu biya mu ji gobe ina annabi ke za zo bi haka wannan Allah ya ji ko dai shi sarko ne ka a tsaye ke sami bari mu ce gaba ta ga ya halatta a sa zobe na azufa da maza mun ji wannan babu bincike kaji nabi sallallahu alaihi wa sallam kan sama babu da yake magana kan cewa annabi ya rike zobe lamma arada an yaktuba ila al-ajami lokacin da ya nufin zai fara rubuta wasiƙa ya aika wa ajabawa kun ga dama ya tura sai da gini sabit ne ko bin harisa sai da gini sabit ko ya tura shi sai ko ya turanci a wata tv shi ba ake ce ba yare ba ilimi ba ne yare ba shi ne ilimi ba domin hanya ba ana koya a hanya da annabi ya ga wayan sai ne wuda suna turanci sai nemo mataki a lokacin da annabi ya wuce duniya zai ji da sabi da shekara ashirin ba ya ka tura shi sa rabu kalubalen da yake kan matasan mutum na ga yau maka yadda a kan matasa na ba da misali da zai da sabi kalubalen da yake kan matasan mutum shi a sati biyu ya zo ko yaran gaba ɗaya kullum shi ya rubuta ya faɗa idan aka turo da wasiƙa da gurin sai annabi ya ce ina dai dai sai a kira shi sai karanta ya fassara eh ya karanta ya fassara kuma sai da zaka gane mu yanzu kare ba kai da iya yaran kawai har ka duba ka dace da suka ci gaba ka je malaysia ba turanci yake ba ka tafi kyana japan duk ba kai saba kai wasu gaba a technology a duniya ba ga shi nan amma mu yau an bamba da turancin kawai ba ta zo ba ta technology kuma ba kasar za su yi ba mu da ita ba Allah da an kare yan Najeriya har da biyan tsarin tara ku ga kan kankan zami da kaya da gaba domin za ka je yanzu ina yawan faɗa wannan za ka je wawa gurin siyan babu za ka ga yaro ya mutu shekara goma sha biyar a wasu mata ba ko sai da gaba ɗaya a kwani ya bude shi ka daina gano notuna kowanne ya ka ibe shi da kiki ya zai wannan ka da ka tuwon kirista da farko haka shi a baka da mai bai ka mutu ya layi da abin da haka ne maka amma wannan yaron za ka gani haka zai wuce ka ko ka je ka ko ba wannan ka zo an gwada yin injin mota ya ko kankani ko primary bai gama ba amma ya ta mai da doki ko wani injin ba mu da mutane su kai bane kawai ba mu da shugabanni ba mu da shugabanni ne bayan Allah amma mutanen Najeriya Allah ya musu baiwa da kwakwalwa wallahi tallahi kawai ba shugabanni ba su wala ba da Allah ya maka to sai yake kaga akwai hadisi sai na ali a hadisi abi burda sai na ali ne da yake cewa sai na ali ya ce na ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aka kaddama fi isba'i hadihi wa hadihi annabi ya hana ne in sha zuri a kan nan ya sun sai nuna hadihi wa hadihi wannan ya nuna ba ba da rukka wanda kike riya sai nuna wannan al-rukka wa tababa yake annabi ya hana nisa duniya wayan nabi amma ya ga ne yin sa a cikin karwardin sa ko da ga wannan in dai ba lalura ta ko kare ba ba a ga duniya wayan nabi to ka ga kuma ba ka zuwa makaranta ba za ka gane ba a wayan nabi ake ga ko dai kuma kira ba haka ba ko dai ka ga a cikin ko dai ka yake عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الذي يروي توجه وسيكا هو هذا الربوتا او اراد ان يكتب هو يكون يربوتا فقيل له ذاك في لدي انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوبا يا رسول الله ai ba ka ka gobe shi wanda aka waskanci in ba ka la yakbaduna lahu na me nake yi abu la ya karu da ba ka karanta wato wasiƙar da ba mu tarbi a kanta wacce kana ta ta mambe ka ya nabi ya riki zobe na azarba nafsuhu muhammadu rasulullah an rubuta muhammad rasul kana shi ne abin da za su sun gani za su cewa da kawai yake da kan daga annabi muhammad yake sallallahu alaihi wa sallam ka'anni anzuru ila bawabihi bi yadi an sai kamar ina gano yanzu da nake ba ku labarin ina kallo hajjan dole a hannun annabi alaihi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam Jira mu koya wannan hadisin halaccin jawabi ke hadi ba da ke ba wa rabbi ya halatta a cikin zobe na ajar ba da kai nabi muluku da ajabi kanu la yaqra'u da kitaban illa maqsuma la sarakunan ajamawa wai ba ajami wanda baya larabci to sarakunan ajamawa ba ta sun kasance ba ta karanta wasiƙa in dai ba ta yi kaga wannan ba yanzu in kan boko ya kure ya kai mataki ta faɗa wata ka ta ba la da litare da babu tare sai to wannan aka da maraba ta ta kasance ko to annabi ne ya fito da wannan tsarin ba boko bai abu annabi ta bai bai ba boko bai to da haka shine tsari za a duba duk abin da za a yi za a ga a kaji nan ba a cikin ayatul bayni an fara baka sakon cewa lallai wajen rubuta wasiƙa akwai abubuwan da ya kamata ka kunta duk wani abin da ka zo ka zo ka ka zo ana magana da introduction member conclusion cikin Qur'ani da hadisi ya gaya ba ba wai ba wai ɗan turanci ne suka koya ba Qur'ani ya ba ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamma faktubu haka ni ma za a yi rubutu Allah ne ba da cewa yi in za a yi wani abu mai mahimmanci to a rubuta وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليبلغ الذي عليه الحق وليتق الله ربه فيه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم كالب كان قام لك سوى كيف الجماعة رجال يجي ولا يباع كاتب ولا يجي kada a cuci kafin wanda ya riga ya rubutu ga abin da ya riga ya rubuta ta shi an da ya ne a wajen yin rubutu to kada sai bayan ya gama rubutu ga abin da ya rubuta sai bayan ya tafi kuma sai a kawo ya abu yanzu misali ko wanda aka yi wa rubutun da iya rubutu ba magana aka yi a kan shaida ta dubu ɗaya da ɗari shida sai bayan ya miƙo takardar ya gabi shi wanda ya yi rubutun ba ai zero zai iya rubutawa sai ya kawo zero a gaba ya kuma dubu nawa dubu sha shida to sai Allah ya ce kada ku cuce shi shi sa aka fito da tsara cewa an ka rubuta rasit ke kulle shi ana kullewa to shi ne wannan ka'idar wala dai ko ne ya ba da shida ya ba da shida cewa lalle an ba da rasit naira dubu goma ga gida bayan ya ga gurin ya yi sauni ya yi tsari ya yi sauki ne sai bayan ya bugun sai ka tsara jiro ka ba ka jiro ka ya yi ka jiro ka ba ni da wannan kalkulation din da aka kawo kai ba ka gurin to sai Allah ya yi yawa da wannan ka'ida ka duba haka to ji za ka ga ka'ida ta kanta da kai sauki kai jira to ba ya ja a je a jaje ba in dai kar ga kai sauki dai dai wanda aka kare ka a kuma kawo ka ka kuma karantawa sannan kai sauki in ka san da kai amma ba a zuwa da saka da jira kawai duk kun yi sani ka da haka zuwa shafi ina kai ne ko ba kuma kai ma kai kai sai an kuma kawo ba idan aka kawo kai kai ne to sai ka fito kafi ko ba wai da kai ne kai na ko a rubuta a mawaki ko ko a mai mai kake eh a rubuta su da wasan alƙariya da baki wanda zai zo yake da ya fito mata abu karara idan turanci kuke yi to ku fassara ba yawa da muka ce kaza kaza muke nufi kai wannan abin zai rike ko rubuta ya ga ko rubuta ya mara kaga wani idan ya kalli lamba zai gane wasu suna so su burma mai gina ko a rubuta yin wani kawai a wace haka a zuwa ta yi kudin gaji nan an rubuta 16 miliyan 16 miliyan kai ka ji 16 sai ka dauka 6 ne tunda kai an rubuta 16 sai ka dauka 6 sai a ce ma 16 miliyan ai kaza ko ai ma shi tunda kai ba ka rubutu ba ka karatu a gaya ma da hausa da ya zo gurin da ya kwanye ce dubu sha shida sai ce ga shi kuma nan ban muna so kai ce da mun ba shi cikin da biyar shi kuma ya yi daga wani cikin da ya ji cikin nan sai dauka kawai cikin take ne haka dai a haka to ya naka wala idza la katibun wala shi addinin musulunci in dai mutum yana bibiyar sai ya yi wani da mutane ba za ka zama kidawu ba a harka addini ko kai muku wa Allah ba ka ga gaban ki dawo biyo ba ka kana da wayewa ya kaka eh za ka san rayuwa za ka bayyana ina ya kamata a ji ta wannan shi to kaga da sun ga wannan su ya ji kiran su ajamawa sarakunan su ba ka karanta wasiƙa sai kin ga canji sannan ba da yake ya wata gaba jawabin istibarati sai in lafiya ya halaka mubarakanci da wani abu mai kyau wani kana mai kaje ko ka buri ne ba ala fito da wannan abu in dai mai kyau ne الحكمة ضالة المؤمن حينما وجدها التفتها التفتها ita hikima ka tattalin abu ne da mumini duk inda ka ganta kawai ka ɗauka in dai wani su mu to shi ki kawai sai ki saboda haka ka yi da wannan ne zai sa ka ce boko ba haramun ba domin hikima ce da lafin mu'min ce aina ma waje da na inda ka ka duk da gado zamani ya zo da karatun zamani to shi sa za mu ce ka muka yi turanci shi ne kawai za a zo yanzu ba za a zo a gurba ka ba wata ran baka san inda zaka samu kanka wani ka je garin da zaka ce komai zai turai in ba haka zaka zama dummin bukumin kana ji kana gani ko a zuwa gaban ka a cuce ka kana gora a da kai kana yi da kai ko su ciwo ma a cikin su ba ka ji cikin ka me za saboda ba ka jin me yake faɗa dummin bukumin ne to shi ne ma da yake walau kana walau min kafir ko da da kafiri ne saboda yake ma fatatta abu mu'mini ne babu tarihi da kawaki babu da yake magana akan wurgar da zuban kuma ayyuka an ana jin malik radiyallahu anhu annahu ra'a fi yadi rasulillahi khataman min malik an da malik Allah ya fara masa da yake wata rana ya ga gobe annin annabi alaihi salatu wasalam na dirba yawman wahidan wata rana guda ɗaya ثم إن الناس استنعوا القرابين mutane suna ganin annabi ya wannan zuwa kun ce ta ake wannan annabi ko ko dai ne hado naka haka ce mu annabi kowa ne domin da karka da lakum bi rasulillahi uswatun hasana ya kace ai koyi sai ce istana ur kawajim min warike kowa ne na azaba wala ne zuwa ko da ko abinsa kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaba wata rana annabi da sai kawai sai ka ya zai wannan zoban ya wurga ce wata rana na su fawati mu mutane kowa je rika zaro na ke yayarwa amma malaman shiri suke ce wato zoban nan da hannun annabi alaihi da su tsara wanda ya ya riga ya dauka ya wurga kafin a halaka masa amma daga bayan an halatta kuma ya ci gaba da sa domin har annabi wa duniya da zobe a hannunsa aka ga ina ne to kaga aikin da na kanci ya nuna cewa ya halatta ke haka ke wannan shi ne abin da malamai suke magana a kai cewa wannan zoben da ya zobe ne wanda wato lokacin ba halaga ba halatta ba ne domin ga abin da malin ke cewa ne ya anna sahabata sana au qatamun mithla qatamin nabi atabi nafsi fa yakuna taruhu lahu ghadabun min majdi jabari to ga abin da malin ke ana abin da yasa annabi alayhi salatu wasalam ba yayi wannan magana ta bi kenan yayi wurki da zoban ganin mutane sun tafi tabbata har canji na mutum da yake kowa da nasa ko idan ta ya fita shi canji zai yi gaji to sai kowa ya rubar da nasa haka ma da yake a nan yace annabi ya wuri canji saboda an sa shi canjin sa kai ma sai kai na da canji domin me ba ba da cewa da wasiƙar da ta fito daga gurin annabi da wanda ta fito daga gurin kowa idan ya wasiƙa zai damfara canji ai za a ga muhammadu rasulullah shine ma da suke ce in haka ne to bayan ransa ya halatta a yi wannan ko bai halatta ba bari mu shine ma da yake jawabi da muke ka kana da ta ce ya ya halatta maza su sanya roba azurba jawabi na kafa al-khatib wa kitabatu ismillah ta'ala alayhi ya halatta ai rubutu akan zobe a rubuta sunan Allah a kai ba da yake ce ne da a saboda yanzu kaga ai kuma sai wannan ba wanda zai ci ai kan annabi ne domin an san kamar ya rasa kai kwaikwayi tambun wani ba wannan wannan wato wani abu ne da a bana ido to na to yanzu ba wannan za ka ji za ka iya wannan amma ka kiyaye ka kiyaye don shiga da shi guri mara tsafta domin girmamawa da addini ne ga ayyukan lafiya ta dan girmama da ira duk da wasu malamai suna ganin shiga za ka yi kawai ba ba haya za ka yi ba kusari ba ka shiga da shi wani amma dai ku gara ku ka shiri za ka shigo za ka shigo ka ko da cewa kana shiga da abubuwan yau da sai ka shiga da guri to da ka ce aji to amma mutum ya je gurin da yanzu ya tafi public wani aiki ya ce ka ga agogo a hannunsa ga zobe ya tsada a hannunsa za ka ajiye zobe a bakin mataki ne kafin ka wuce wani gaba ne ka ajiye ka gani kai ka ce mun baka bakar ajiyewa a bakin kawai ba ka zo da zuwan ka za ka shiga ba abin da ba a so yayin shi ma an bakewa za ba za ka sai ka sa a ciki musamman masu mu'amala da jiya a nan hagu kagan ya je karfi da ba dole ya kiri yawwa dole ya kiri ba za a yi karfi da suna annabi a ciki ba saboda hakan kasancewa na ka mai rubutun suna Allah ne da yawan shi ba haka da ne da hadisin hadisin Aisha كان يعجبه تأمل في تنعله وترجله كما يبقى إذا حديث كتاب الله كان تنوى حديث كان كاسا كاسا kuma kana samun lada saboda koyi da annabi hadisi na gaba babu idan ta ala kan yadda da ne babu da yake magana kan cewa duk wanda zai sanya fadi ko takalminsa kirifas ko ma takalmi ko wanda iri fa da yamma da ne fara da dama وإذا خلع يملك فليبدأ بالشمال كبار سرعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله قال ثبت جريد يتي إذا كان أحدكم إذا كان ليس يسليب تاكلني فلي فليبدأ باليمين يبارى لداما وإذا نزع إن جئت ما فليبدأ بالشمال يبارى له لتكون اليمنى أولهما تنعى بين زمجو وتداما ita za a fara sawa wa akira wa bakin da kuma ba za a shiri a karfi ita ka shi kafar dama ita ce farkon sawa ita ce karshen cirewa mun biya hadisin kare da shi ko wanda ya mutu ita na mutu yi wanda rasuli ba yi kabi min alhadi bayanin sunna fi lubusin nahdi wa kalili hadisin ya bayani ne sunna wajen sa takalmi da tubewa wani kuma sawa yi amma wani ya ma saba saboda ya ga annabi ga yake kuma tun yaro da karami yake koya ba in ka in ya saba ba da duk inda ya samu kansa zaka ga yana da na dama ya tuke hawa na biyu ni sunna albadau bi dini yana da sunna fara da dama na uku ta tabbu sahabatul kiram ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam kulliha yadda da wuce ta ba ne ce bibiyar ala annabi duka komai nata عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده اما يتفق يوم في ريكه يوم تكلمي ده kina za ga iyaye mu dinda san sai a ce ma ba kyau yawo da takalmi guda ɗaya takalmi ɗaya sai annabi ya ce biyu biyu hima ko ne ka biyu biyu auli yana ilmu ma bi ne ko shi ke duka bai da kana tafiya da yakin ki to ko dai ka tuke gaba daya ko ka dade ka kuma bai ka kuri ka domin ya tsinki to sai ka kire ka tabaka haka annabi ya faɗa mali yake mali fadu min al-hadith as-sunna fi lutin nari an yanka indahu ma jami'an sunna wajen sanya takalmi sai dai ka dade ka sai mutum kafa ɗaya ce to shi ta kalma ta guda biyu kenan guda ɗaya shi ta farka ɗaya yau wannan ma'azo ne na biyu karatu lumtinalin wahida makaruhi ne mutum ya sanya takalmi ɗaya wa tarkin kadami al-ukhra duna nalin a wata ya kafa fasa na uku jawabu majiyu rajul adiyan ya rage mutum ya gabu ba takalmi idza umina ala kadamai al-adha idan ya kuntu cewa tawaka ba za ta taka ba ta ko mai cutarwa ba wannan matsalar ba a ta shiga makabarta haka da su kun ga yan wajen makabarta za ku ga akwai hadisai da mun bibiya wasu cewa annabi ya tuɗe ko ya ga hayyar ruwan suna da akan wannan ra'ayi hadisu hadis kirkiya kai ne din nan saboda haka har yanzu a malaman mu akwai wanda za a ga za su shiga makabarta ba sa shiga da kansu ba ne su shiga ba hadisi ne sunna ne wanda ka zuwa shiga da takalmi shi ma yana da dogaro shi wannan ya dogara ne wancan da hadisi da tafiya da yin annabi ka kowa shi ke takalmin sa sannan wanda kuma masu shiga da takalmi saboda hadisin cewa ba za su fito daga makabarta ba ba ke sai wanda aka sa a kabari yana ciwo ƙarar takalma shi ne kawai saboda haka duk wanda ya mutum ya zaɓa kar ka aibata ba in ka ga kar ka ga wanda su ke takalma ka ce kalli wani kai ka kaza kai ma kar wani zai ce kalli wani saboda haka duk wanda ya yayi in kuma kana tarbiyyar ka iya ka kore ni dai za da cewa kai da gidan da ka buga tuwa ya fi karfi domin da hadisan sun inganta duka ka ba ku cewa wancan ya fi karfi ba za a yi ta ba duka su wanda kai ya halatta wani za ku kuma yana da tabiya ne ko kuma wanda da ya amince cewa ba da ita ba ka da ji ba kai sai kire yake bari ne wannan sunna wani kuma da ya je wani wanda da ya san da kayoyi da karatu ya ta da kai ta ko sunna yana yi shi kenan shi kenan wannan shi kaga ya halatta kuma wannan sunnar ko ba a wajen ya kamata a ce a cikin gidanka ba kana iya tohowa daga tashi zuwa tashin waje cikin gida ba takalmi kai har suna faɗa ma sai wata ran muna wannan karatun wata likita da cikin ɗaliban mu tana cewa a to ba ta nan ne cikin yi wanda kan ne da kawai tsakuyoyi ko yana ƙara lafiya haka ka dawo yana rasa muka ji an mutu wannan gurin jirgin yana da an yi juwai kamar tsayoyi saboda kadaru wanda ba kasa mai tsakuwa ta fara da kasta da kasa yana ƙara lafiya shi yanzu suka gano to annabi yana wucewa lokacin ba ta kai ya ka wasu amma ka kiyaye mun bana gurin da ba kwana ji ba kaya ba ka jin almajirai a hanya yawa sai ka kiyaye dan ba kai za a bai za ka kiyaye ka tuba eh mutane ke zuwa gurin gidan mutane ya raka da ta ji yara kai sura ya gida da mutane su yi ga ana to ka ga min ba da aula akan hanya ke yawa babu ibahatin istilqa ba wanda yake magana akan ya halatta mutum ya kwanta mai jinjini ya kwanta akan gadon bayansa ko wani idan rijilai na ala lokura ya kuma ba sai ka tsaya an gane ko yawa an abdullahi bin zaidi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilan fil masjid abdullahi bin zaidi yace ya ga annabi alaihi wasallam ya kwanta kwanciya sai jinjini shi ne wanda mutum ya kwanta akan gadon bayansa a cikin masallaci wabi an idari jirai ala rukra annabi ya dora kafa sai kan tsaya yawa kamar yadda kuma da ya amma gadan ba na san to gaji ba gaji na kasa sai kada wannan lokacin da zaka yi shi wannan shi kai mutum Tuna wannan lokacin amma ana faɗa cewa wanda yake da wadatattun kaya tunda ka zo kayan ba su da yawa. To amma ko zuwa da wakala wa duniya cikin yau da lokacin irin su shiga kuma da gani da ake ware ya kwance ka ya manta yana da shi gaba ɗaya a kwanci zan ya kwanci aka yi zarge ku yau wato ya halatta kuma ko da kwance ba ma da aka fi bukata mutum da yawa ko da wajen bacci ko dai kalli sama ko kwanta kan tagin dama to kaga wannan hadisi yana nuna jawazin istiqai wa istiqai fil masjid ya halatta mutum ya kashin gida a gane ko ko wato a cikin masallaci da wanda zai cikin tsari ala zahar ya halatta mutum ya kwanta a kan gadon bayansa ne ya kashin gida shi kuma kwanciya mutum ya haka a cikin masallaci wani lokacin ba gurin malami za ka ji ka ji yana ba ka karatu ya yi wannan kwanciyar ya halatta ka ji malaman musulunci komai komai wai an kawo ba cewa gaji ya halatta ba ai kaza ko bai halatta ba ko da ba addinin nan ba an gama kawai abin da ya rage mana mu mu karanta mu aiki amma ba wani abu da ake jira ko mai akwai وهذه إلى رجلين على الأخرى إذا من الكتاب العورة قال إذا هذا تكدور الطبع ينكا أبوكي تجبوك وعلى العورة فهو أولى مثلا مبان لكم من دوما هذا والدي ينزل سوقوا عن مدوكة جنوا عليك جنوا عليك da ne wajen jiranta sai da mayafi Allah mun gode shi sa muke cewa aka je hisabi hisabun mu ya fi nasa akwai yawa domin kana da kaya barkatai kayan ka sun fi kana biyar za a ce ma ka ya mutu ko ka jina mai har ya mutu kayan sa daya saboda haka akan kaya ɗaya za a yi mai jaji sai ko yanzu wannan kanta kanta yawwa eh kowace duk da takalma lodi guda ga agoguna ga huluna haka yi da rage ku komai ga banka mun ja ga hajji mun gida ga account a Zenith Bank ga ja yi ga ja Union Bank duka bankunan nan kana da account eh ga ja yi ga Taji Bank duk ka maka ne a ko ne ja ma dai ba sai dai na maka wai da ko daya ni ya ga ba ka dinga din eh abin da ya ga ka zo muna tattauna da wani kira ya ba dinkin wani lokaci za a rinkawa ba ta ce ce ba na kaga wannan laifin dubu ɗari biyu ne nake ba da laifi ba ne ba laifi ba ne kawai abin da yake matsala shi ne haramu sannan in laifi na biyu zan to kana aiki aiki shi zan to ba ka da halin biyar sannan laifi zan ke zan to ana biya ba ka taimako nake in dai ba wannan ka je ka harkar ka wallahi nake in ma baka ji wani gara ma ka ci abinka kana mutuwa da zaba da ba amma in ka yazo su rika yanzu wani abokin mu yana kokarin da banka to har yanzu bai gaba ba yake yake malam yake wallahi yake ana da makokin sai da nake na karfe kullum matan suna fara akan bukunin ɗakin na gida har yanzu makokin suna fara akan bukunin sa na ɗaki yake je je karba sai ka dai shi yace kwanan a kawo mu hulunan sa na wanki yace nace a kawo mu yace ni kada yanzu nake shiga dai yace zan je ran nan na da yayin na mun shiga mun ga abubuwa mun sai wuta ta ci yace haka in ba da haka ba matsala ba yace mun kawo ta nake yanzu aka biya aka bai ai da kullun na fada Allah ya baka dukiya amfani ta tun a duniya wata sarau ta ce mu ma'aikacin yaro amma kafin ya rasu yayi wasiya yana da kudi matan da hudu yayi wasiya cewa akai wanki yana ta kai ɗan uwansa mata sai rage guda ɗaya to dai ga yanzu ya zo sai yayi wasiya yake ko ya mutu kar a bata akai ta maka wata a cikin ɗan uwansa ita kadai ta rage saboda haka shi ta zo suke ne yanzu abin da ake neman fatawa gashi ya jima da rasuwa duk lokacin aikin hajji bai kuri miliyan ɗaya ba yanzu ta tafi miliyan shida da wani abu bakwai ya za a yi sai kun kai ta nace take nace sai kun kai ta ba sai har kai sai aikin hajji ba ko sai har ku ba ta yi kimar wannan kudin nace abu ɗaya za a yi muku sai dai kudin da ya kai ba ba sai ki ga mutane ko da ya kai ba misali ya haura wa tsofaffi na na dukiyar in ba ya ce ya tuni jiya to ya wuce wato wani ba shi ta da wannan ba ya da wani kici sai da riya ne ke sai da yake wuce ba kace to ki bace riya ne tun da kiyar aiki sai aka ta maka in ba an ba ka da zuwa zuwa maka da ke wuce sai kun kai ta kaga da an zartar duk a lokacin shi za Allah yake da mutum ya mutu da wasiya da ba shi a kai kudin zartar da shi da an yi sun lokacin miliyan ɗaya ce ba ta amma yanzu ya yi ta miliyan shi da ko bakwai. Ina na? Na? Ka zo da gida ba zai ba tun da yanzu Allah ya yi a da za a iya zuwa inda Najeriya. Eh, inda Najeriya za a iya tafiya kuma yanzu a ragar da wannan shekarar an ce wasu miliyan uku ba ma. gaba ɗaya na kano ko a dubu uku kai so ne dubu uku gaba ɗaya da jawarar da ke dubu hudu ba a wajen intanajiyar da ake bi ba za a dubu hudu ba Allah ya ce ita Allah ya mun ji ko miliyan ɗari za su ne dai yau ya Allah to wannan shi ne to sai ce babu nayi an tazaburi da rijal babin da yake hani akan riba kaya da wannan zabaran zabaran suna da wani nau'i kayan rini da yake yau wannan da ya hana da maza ana nace da wadi Allah anhu kal na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi da zabaran rijal ko rabi annabi ya yi hani namiji ya zo ya rina kayansa da wannan yawan rin annabi ya hana su sun san jimu yanzu ba mu da wannan matsala in ma ta ne ya halatta duki yawa duk da cewa akwai malaman da suke cewa oke shi ne iftira ko rijali wanda ta fi hukumar da za a kuri an ware maza da mata mata za su iya amma wanda maza babu bi mukhalafati yahudi bi sabbi babu da yake magana akan saba wa yahudawa wajen rina rini rini ne gemu gashin baki da sauran ana bi wa rayra radiyallahu anhu ka inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yake manzo kira da manzo Allah ya tabbata a gare shi ya ce inna yahuda wan nasara la yasbukun hakika yahuda da nasara ba ta rinawa la yasbukuna ma za an ga ai ai bi hawu ba ki aure da gajin su da kuma gemu ba ta rinawa shi yahudawa fa kare su da nabi ce ku saba ba shi sa ga gemu ka ya kai ya yi fari ya halatta ba dole bane amma ya halatta a kamar rini a samu lalli a yi a baki kuma ya koma da gara shi shi ne wasu ba da yake shi gaba ɗaya ta uban ya gama fitowa ba ta ba da kaje za ta ci a tsoho ne wannan aiki sai suka ce ki ba ba komai amma in mutum yana da ciki irin na ka ta komanda shekara saba'in amma za ka yi fiye gudun kilomita uku to in kai baki sai a ce to yaudara za ka yayi a'udhu billahi sai yo oji kenan fakari ko to ku zaba mu sai yanzu ba mai da bare shi wato nan mutum yana abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wannan kuma ka biyo na da babur nan da ba da babur fa ne to da su wannan muka kuskure Allah ya yi muna rubala da sunan da dawowa da ko inda wannan kuka Allah ya biya kowa bukatun sa da kai wannan da sai mana biya da doyi na da kai Allah ka biya wa bukatun Allah ya wani da muna ne albarka muna rubala da sunan da dawowa da ko inda wannan kuka iya mu da malaman mu da suka ga mu gidan da kai Allah ka tsanta da gafa a kare Allah ka kara mu lafiya da tsawon fata da amfani mara da lafiya da da su Allah ka wasu lafiya gudun da lafiya Allah ka yi masa lafiya mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya ya Allah wannan jaha ta mu abin da yake tsara da lafiyar cikin Allah ka bada gana kun ana roƙo Allah da sunan da ta wa waɗanda suka ko aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba da galaba ga su ne aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka tallafa mu Allahumma aminna fi awqatina wa asil haymatana wa la tumurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الباقي يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله